أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa da muke tara wannan shafi mai albarka mun sake haurewa domin gabatar da karatu na na diwanin mu da maulan mu shobrai da jalla ta'ala kuma inda muka faɗa an samu akasi shine muke sake maimaitawa don ɗan uwa kamar yadda suka nema ka to za mu sake a hawal mustafa al-muhtar to malam ja والمنتهى المبتعد على دم الحبيب
ولم يشعر براية رضي الله تعالى يسير awal mustafa soyayyar mai suna mustafa shi ne manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ma'ana zaɓaɓɓe mustafa shi ne abun wazaki wanda sanda aka bankaɗe aka bankaɗe aka tara zaɓaɓɓun aka zaɓe aka zaɓe aka zaɓe suna ka zaɓe shi ne ma'anar mustafa shi ne ma'anar muntaka shi ne ma'anar mujtaba shi ne ma'anar kuma muktar lallai annan mahmud al-muqtari shi ne mai suna muqtaru shi ibrahim to wannan soyayya ne wannan suna mustafa muqtaru halaka ya tuntanye da mulmari zuciya na soyayya ta ya riga ya tuntanye a zuciya na wannan fa magana shi ibrahim yake yi ba wai ma da'awa bane ba ba wai da'awa bane a jibilla ne haka Allah ya halitta shi soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma kana aiki kai ma ya ka zama wata ya tsara ga mutane ko sai kai nan kuma ya nan Muhammad ina iya wani labarin da wani ya kai azumi ya ce ya ɗauki azumin sa gaba ɗaya ibadan sa ake azumi ita ba da jiya wa maza Allah su wani kuma wanda ya zama kan Allah mai ce wani kai ba ka da ake zama kai alayyar ne za ka gwada wa Allah ka yi yana ganin ibada sai ta dace ce ce dan matsa da wannan abun yana tashi an tsaga dan matsa da shi ya to فجعل أول مطلق المختار خالق من الملك وكل شبرا يتي غبا ايا انا ما فا باين ديشي انا كلية انا غبا ايا النبي يا رجال الامير وجيتي حتى ينشي ناما ينشي ناما انك جني دا دا اي بنجران كجني سورا جانا محمد فهوتي يتي شيني فسرنا لشيني فتسرنا زمان محمد ومسحي شيني ومسحي انا مفنجانا abin da za ka gani a cikin na tsoron annan mamadu abin da ke kore na ma kore na ma tsoron annan mamadu sallallahu alaihi wasallam idan da yake idan idan da lawul badin ko idan lawul badin idan hasken wata idan lawul badin idan hasken wata la a da a ya haka to lissi ne kuma sai in karkata da cikin ko da yaban manzon Allah shi yana cikin hasken wata sai kama jikin annabi sai kama masa yabo ko sallallahu alaihi wasallam da shi kina asali eh kina asali wai wata daga ce wai sani asali shi ya sa kare shi ya ta ali eh wai sani asali sani asali shi ya ga kuma mai wannan ne kuma kace fai an ci wannan jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana fai kana musulma da jinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azkuru shobra yake ina yaban ina ambatan manzo Allah ina yaban sa bi kulli mar'a cikin dukkan wani abu da ni duk wani abu da ake gani da ido ni ina gani Allah Muhammad ne shi tana ko da ko wa eh wa manzari haka kuma abun da nake abun da nake kalla ma ni Allah Muhammad ne shi tana sallallahu alaihi wasallam shine a wani baitin shobra yake cewa walalwa walalwa ko eh a yake والأنوار والألوان والرقص والزنا تذكر أرباب البسائل بالمصاب يتي والأنوار حتى السكي والألوان باللون كجا حتى وحتى السكي سنة جميلة هو الجنة والألوان باللون كجا واللون أجل حاجة الدنيا هو الجنة هو هاي وايت هو لايت دول اللون اللي كله all colors ko duk wani kalo warraƙasu shobra yake da rawa ai ko da suka mutum na rawa abin da ne ko wani gina shobra yake da wadata su wani abubuwa guda hudu ababen daɗi ne ko to tuka kiwu shobra yake tana tunatar da albabar basa'i ma'abuta basira bil kusan tana tunatar da su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sanya ga abu da daɗi annabi Muhammad yake tunawa صلى الله عليه وسلم نعم شو رأيك آه وأذكره سنة كما أنبتا من الله عند الأجاني ayayin da naga wato mata yi ko wa ina la yayin da kuma yin zaki wa ina la mazaku wa in yayin da mazaku abun ɗanɗana halayen zaki wato duk ta inda abun da ake ɗanɗana ma ta ɗanɗana yin zaki domin na ɗanɗana annabi Muhammad da ke tunawa fahu umri shi ne rayuwana mazaki shi ne abin ɗanɗanona umirci shi ne abin da yake sa ni mayoyi annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam kan annan muhammadu yake ba ba ta komai har kai na da iya ba wani ciwo inna la bara wa nadiri wa arburu bi laylatin samadari wa arburu inna la ajri wa lam aku لأن أبوابك العجل المكدر ولست أرى مستعكنا بين وجهي وليس جمال بين وجه المجسم صلى الله عليه وسلم واذكروا شبرا إن سمع محمد صلى الله عليه وسلم عند البداء لا مصيبه wanda tsibi shi ya kuma yayi kifin masifa wanda ke warware masifa din ya yi wa ke ko wa kuruwa wannan tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi dai bace a mafakana a yayin da na faku ba kowa ne annabi Muhammad ko ne shi da cikin sa ta tuna ne ta tuna ne ta tuna ne kuma yin wannan sadatu suna gadarwa almajiran su yasa muke son wa a tarbi da akai da yana kara mutum sai amma a gurin mane a gurin marabi ne rayu na gaskiya eh da da in ka ga abubuwa da yawa yadda shugaba da yake ce magana in ga abu suna nan Muhammadu wallahi tallahi kuma mu ma da ba mu je ko ina ba muka ga wasu abubuwan sai ka ga kuma tunanin shi shugaba ne ko shi tijani radiyallahu ta'ala in shauran da da ya watsa maka kai mahalarat shi yana tuna ainihin shugaba kai kuma yana sa kana tuna shi yana ba ta madadi kai ma kai wani mutum ya aje baka can annabi ko da ka dinga bi sallallahu alaihi wasallam to misala magani misalin yadda nake yi a bayyana a halarta a cikin jama'a haka nake tuna manzon Allah nake ambatan sa in na zamo ni daya wa kuru ina ambatan manzon Allah inda lafi a lokacin da na ga mutum wato lokacin da na ga wani masoyi ya faranta mai rai sai tuna nan mamu ya duk da kake haka kike yi nan Muhammadu ba ko ba haka ba sallallahu alaihi wasallam walan aku ban zamo ba ba na kasancewa li an samu na manta shi wakatal ajnabi yayin da kuma nake tare da wani ajnabi wanda yake wani daban shi ne suka fassara shi cewa wanda yake wani addini wanda yake ba na musulunci ba ko kuma wanda yake mai gaba da failan shobrai ko mai gaba da ɗarikan tijjaniya gaba da ko da sufaye lokacin da nake tare da wani ajiyar yi wanda yake maki ma ina baya mukaddari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mukaddari wanda yake abun gurbata wato cikin wato cikin cikin gaba abun gurbata rayuwarsa cikin gaba eh walastu ko kwan jawa ne walastu ara shi bara ke ni fa ba na ganin mutahsinan wani abu da aka tunta da shi wanda yanzu nan abu mai kyau ne ni fa ba na gani gaya wajen shi in ba fuskan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuskan annabi Muhammad ita ne kai aka kare wajen dukkan wani kyau da tawo ita ne fuska kyakkyawa da take so aka mata komai walai da zamalu shi bara ke babu wani kyau gaya wajen mujassiri in ba fuskan annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam مرادي كون المجتبى عين عينه وإلا فموجي شوقا لمسلمين ولولا ابتداء بالجنان بنور بنوره لما أننا والخلد كل مبصر وليس رسول الله كان مسيرا لفرعوننا لم ذلك كل مسعر murajiya shi Ibrahim Allah ta'ala ne yake ni fa muraji na shine abun nema na abun da nake nema bukata na shine muraji ne ne muraji ne ne abun nema ne ne abun da yake kake so ka cimma a rayuwa to shi Ibrahim yake shi fa abun da yake nema a rayuwa wanda shine burinsa kawai mustafa in zamo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta kurewar soyayya kenan ko ne za ka ji mutum yana kiran masoyiyarsa cewa ai ta ne rabin zuciyarsa eh, ko ko kuma hasken zuciyarsa ko kuma hasken zuciyarsa ko ya ji ya ce ai ne ban aure ki ne zai fada a rijiya ko haka ma ta nuna sura wai ana fada eh to shi ta Ibrahim shi burin sa yayin wannan mamban shi yasa wani da yake cewa fa ahabbu la ilaha illallah Allah sarki sai فعبدته حتى أراني كنته yace na so annabi Muhammad na so shi har ina ganin ma kamar ni na zama shi kamar ni babu shi ko ne annabi Muhammad na riga na koma cikin sa ko sallallahu alaihi wasallam ai da ai zamo ai ai ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne miraji koma cikin sa kawai fada ya zamo bani la ilaha illallah wa illa ya ci in kuma ban sama ka ba to fa mutu mutuwa na fi ne zama cikin Allah Muhammad mutu cikin ka kawai kamar da kaje ke ce wal wal qalbu sahara mukattala zuciya ta zama abu ma kashewa ta zama an kashe ta to mutu cikin manzon Allah shaukar dan tsananin soyayya kai mutu cikin sa mutuwa da hissan da ma'ana mutu ara mutu cikin sa na mutuwa na hakika mutu cikin sa na ma'ana yanzu ba da wani zance ba shi ba shi ne na ma'ana الأنسي شوقا دنسو لله الأنسي كأسلي أسلي للمدين تعرفوا إنك عايز تعرفين يا ولد ولو لو لا إذن يا هذا الكون إسكاد موسى صلى الله عليه وسلم هذه شيء من أسل في لله da ba za ka samu wani abu aiwa ba da babu wani abu da aka yi ba wani mutum ya ce shi ne irin wannan halitta ya yi da zama wani aikowa ya ce shi obra ya ce walaular tizazu an ja wannan ko walaular tizazu ba domin jin daɗi ba fil jinani ba domin jin daɗi a cikin aljanna bi nurihi da haskensa ba a kira a kira da jan tizazu walaular tizazu ba domin jin daɗi ba fil jinani a cikin aljanna bi nurihi da hasken manzon Allah ba to lama hanna da biyi bai je ba na awal kulli lama anna da biyi bai je ba da biyi shoki ba kullu mubattari duk wanda ya tsira wato na awal kulli nan ga aljanna mafisantar aljanna ba domin jin daɗi wato da mene da da hasken manzon Allah a cikin aljanna ba to da duk wani ne da tsira ya yi ma burin shauƙin ya shiga aljanna ba na'am na'am so an ja wa laisa rasulullahi وليس رسول الله كان مسيرا فآمنا لم خالدا كل مسعير وليس يستنزل إليه إليه فوقه وليس يستنزل إليه كنابري وليس أكون اليوم تربة ناري وليس أراه في العلي المبشر وليس رسول الله ina ma a ce manzon Allah kana ya zamo mustakiran shi ne mai hura wuta inji barhama da barhama ba mashehu ina ma a ce shi ne mai hura wuta mashehu domin eh kullum mas'ari na barhama da barhama nara wato wuta a ce shi ne mai kunna wutan soyayya mashehu burayi kullum mas'ari dukkan wani iyakan wato a kura ma hanyar soyayya ina ma a zama Muhammadu ya kura ma yake sansa ya hura musu ta a cikin raina iya ma ne ya zamo babu wanda ya jini soyayyen nan ma kura sallallahu alaihi wa sallama Allah ta yi ka duba ba duk wannan soyayya da shi rai amma na cikin ma da annabi Muhammad shi ne ya samu nama ya hura wutar soyayya ya zama shau ya narke narke narke har kamar ma ba shi ko fa ya narke to ba san wani irin ne ko mutum ne ba to Allah ya ba mu albarka shi na sai yake a menene walaysiya ina ma da ake ni ne na zamo kasu kai kamar jikoki guda biyu nan ilaihi ne masu ɗalewa a burbushin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ma da ake ni ne waɗannan masu ɗale kafaɗin sannan walaifiya ina ma da ake ni inda ni ne na zamo kamar abu ina abubakar ina ma a ce da na zama kamar sai na abubakar ka san sai na abubakar ya wanci na sai bin abaji ce shugaban masoya ba ka san sai na abubakar ya wanci da soyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam soyayyar da ya kura ma ne to ka ji shubra irin wannan shubra ne ne ke so sallallahu alaihi wasallam ka san sai na abubakar shi ne wanda ba a hijira ba mafi shi take cizon kaɗin nan ba amma da iya daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne su tafiya ya jira anti ya yi gaba suna tafiya da annabi sai su san kuma wani ajiye ko gaba ya daga manzon Allah sai ya dawo baya an yi jini da shi kai farko na ajiye ko jini ya kuma ya rasa inda zai tsaya san sabon soyayya ka san wani abu da suka ce wai mutum kai ya zama da yin samun duniya ɗan kaza ko kaga ɗan kaza ya yi in ya samu yawwa yawwa ya rasa ma ne ya kuma ma wani zan abun ma ya kuka kun baki da ya saka ne ya fito rubutu ya saka ne ya fito rubutu to shi ne irin wato sai na kuka tsarin soyayya da annabi Muhammad ya rasa shi inda ma ne ya kamar da kanka da ya rasa ina dai ya da kun ya samu dan soyayya da da shi bura ke na ma ne da rubutu da kuka ai na ma da ake yi ne na zabo da Ja'far kamar na Ja'far wanda Allah ya ce wanda kana kama da ni da hali da halin sadin wanda ake da kaya cikin muka yace walaikiya ina ma da ake yi ne a kudu yauma in zamo koda na rana daya a kudu zamo a yauma a yau koda a wuni daya a yau zamo koda a wuni daya gurbata na yi ta kalmun wato gurbata shi ne baya wato ɗan ƙasan nan ƙanana ne ke ƙasan cewa ne ke ta kama takalmi bayan aji na takalmin manzan Allah a ce ina ma ni ne annabi ya sa ba ma fa yayi kafan san ba a takalmin sa ma a ce ni ne ta taka ni na dan fakari aji la ilaha illallah muhammadu ajin da yake walaysiya kai walaysi kai tona arabu ko walaysi arabu ina ma a ce arabu ni ne wannan atuwa ke nan sunan lil amini na annabi Muhammad bin suna aminu al-bashir wanda yake da bishara ina ma ce ne atuwa ke nan na na na na na na na na na da hafaran manzala na saba da koyon da ke shi ne wani mawali yake cewa wai da ana zama waje daya a samu buri ne dariya yana cewa menene da menene rasfa annan kullum menene ma'annabi wani bai yana cewa wai da atuwa ke da ikan aswaki da samu duka baki kyakkyawan ruwa har yanzu yana taɓa da tsoron gaba. Yana cewa da ana zama kawai a samu abu yana cewa walau ne walau nalar fata ne walau walau rabal menene wallai wallai lau rabalan lau wajen alfarisa rajinan kirkirin injili lam yakal yana fi hazirati mutai yana cewa wallahi law wajada fariqata rahilan injili lam yakal hazirati mutai wai da zaki ya samu abun farauta yana tsibire a cikin ilma to lam yakal da bi kuna hazirati mutai cikin jan da aka kulle ba da bi ya je cikin da aka kulle ya banke ya kamo wani taguwa ko rago ko akuya ko ne ba yana cewa kuma da ana samun menene buri ana zoye to da wannan shi itaciyan hankali da itaciyan ba su gaba shi samun wannan ba budurwa ba shi ka san ka je ka san ai budurwa har ya kai mace bai ma ka taɓa cikin ta ai je kamar nan ya yi wuri ko ballantana kuma a ce ka je ka tsoma hannunka a cikin bakin ka har an gabar ka kana sa hannun kan a bakin ka ai kan soyayya ya kare ko ai kuma an gama komai yawa to shi shehu yana buri shi kuma ya samu ya zamo asuwakin da ya taɓa jasorin annabi Muhammad yanda ba
وليدي يوما كنت في الغزوات وهذه أكاسر للبشير الأول وأني ينادي للقتال فأنه يجود بوصل للرجل المهرج صلاة على ياتينا محمد مع العلي والأسعد المبكرين
shoke allul nafsi ko haka yau nan bai ne ko a walaiya kai to na yawman koda a wuni daya a wancan da nake walaiya ku ne yawma ba koda wuni daya bane walaiya ku ne yawma dama a ce a yau kun nan na zalo gurbata na ne amma walaiya walaiya yawma ina ma a ce koda wuni daya kun na zamo shubata ma idini ne ban fada ruwan sa ce ni ne ko annabi ne kaga ba na ƙara gaba daga asuwaki yawa an ce a samu ruwan ruwan da annabi ya kakan da asuwaki da an ya wuce asuwaki da da aka ce ta bako ko shi ai cikin sirri ya wuce eh ya ce eh wa amila ka ce ina ma da ce ni ne mai ɗaukan goɗan annabi dilba shi ne da mai kara da gwani abin haskakawa shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce allin ina ban hakuri ma kaina بالمثال بالقادوا الله إن شاء الله دون فقاي أقيل الله الله زي كذا أقول ما الله نور إلى فالله إن شاء الله هو كما يا فتاة يدود زي مبيوا يوصل تسادوا كأن ما مولد da shiki zai mun baiwa da saduwa ne da shiki ga jama'a da ma'adari abin yantawa amma da aka yanta su su ne sahabbai suka zamo yanzu duk Allah Allah ya yarda da su da Allah na rabu an ni ma Allah da Allah zai mun baiwa da saduwa da su salatin salatin Allah ya tabbata la ya sina ta suna ya su da wani suna da Muhammadu shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma al-ali da sahabbansa wal ashabi mutanen gidansa zai mubashari wanda yake salati da zamo ba abin yankewa ba ba abin yankewa ba ayi ayi da salati da zamo ba abin yankewa ba to ba shi kidira ko da mu tsara gani da ne baiti uku a cikin nan sai mu dakatar sai mu sake hawowa yau har sun fayi kenan وتذكرات الدارين الغالي وبالمنكر المختار المعارف أولي رواسب الذي لا يسلمني وواسعة المعهود باب الغنائم لئن جد عني للعليم أسره ومجعله في القلب ليس بخارجه domin shiga harkar rai sau ya ce wasu fikirar da na amince da ubangiji ya da ni wanda ya kuma yi wajen da kayan da likitofi ba nan likitofi aka sauwaƙe maka samun abubuwa da yanzu yanzu ya ka samu abu mai girma yanzu yanzu ka samu abu mai wahala cikin sauƙi ya da ni da kayan wanda ya kuma yi wajen likitofi da bilmustafa ko kuma baiwa da manzan Allah al-mustari ne ke zabace ainihin ma'arif ne ainihin sanin Allah ka san manzan Allah ka san ainihin ka san Allah ku ne sha'anoni na rafatul kullu dukkan na ɗaukaka ku wallahi da Allah sai yi wanda ya mafi cikin al'amari na abin da rana baka faɗa yana ɗaukar sayi yana ɗaukar Allah yana ɗaukar kuma wanda ba Allah ba shi gaba sai girma wato da shi wato da filma abu kuma na ɗaukaka al'amura na zuwa ga wasta na shi ne al-mahmud shi ne abu da ya Allah mahmud ne suna mahmud ba da na tsaye shi ne kofar likitoci kada ne ka san duk abin da ake nema da in shadda ani idan ya yi nisa gare ni bil ayini ga manna da in shadda in ya yi in ya yi nisa mazawu maziyartan annabi anni gare ni bil annabi da da da da annabi Allah in yayi nisa gare ni wato wajen ziyarar manzo Allah da kuma shafi halar toshi kan azuciya da yake da ba da jiwa ba ne baya jiyawa kullum a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawa to da mu ga ta anan bidiyon da muke tare da mu ba amma yanzu mun auro a haka ne ko? ina zuwa ina ne dama da mu tashi ne shi da ne wanda ranar ba yi ba ba zaman ku bane ka ba shauki alhulmu zamma ko to wannan baiti wannan baiti na gani kamar nuni eh eh dama ranar da muka tashi ƙara tashi bayani ko? Eh mun ƙara sake ina ganin shi ne karatu na na hudu ko? Dama an samu ɗaya da hudu na hudu da na hudu ya babu. Karatu na biyar ne shi ne wannan ko? Eh karatu na biyar ne. Zaman ku shi ne shi ne wata damu mai da tashi. Yanzu bari mu ƙara bai su uku ne da biya da ba mu san a yanda muka tsaya ba ranar ɗin sai mu amma ta mun karatu mu ranar na wata da ayyuka ta ba kamar mun karanta wani ko har muka shiga zaman su ko dai ko dai da mun dan ƙara kare mu zo mu dauka in so karatu mu ma yi ba bayanai ko أجيب إلهي الأرض المغفور أذكر يومي وأمسي وعالي أجيب قليل قادم ومقدم كريم عليم ملك الدعالي بشير نذير عالم وسلام ميزانا القرآن والقائد عجيب إله الأرش أنم شيني مدو ينقبنج من الأرش إذما دائما أريده إنا سنسا وأذكره إنا أنبتنك يومي وإنا وأمسي da yammacina wa ahiji da ɗazuna habibu ilahi habibu shine masoyi habibu kuma shine habibu shine habibu lahi masoyin Allah halilu kuma shine halilu lahi fatimu shine cika mutum annabawa kaddamu kuma da a faɗi darda shine abun gabatarwa shi ake fara faɗa karimu shine mai girma habibu mai daraja kulukuhu inda rikici wato ana iya cewa azimun mai daraja ne kulukuhu ɗabi'o'insa ko kuma kulkuhu ɗabi'o'insa masu girma ne inda rafihi inda arifin wato a gurin masani shi ne Allah bashiru shi ne bishara ne basirun ne zarfi ne aqibu shi ne na ƙarshe ne suna aqibu wa sana'uhu kirarinsa bihi ja'a nan qur'an da shi qur'ani ya zo mana shi ne qur'an ba da sai bayan wasu tasaddu da suka wuce aiki ma da shi ya zo mana kunna mana abin ba a kunna a
لين إنه الدار مبرك فلا ينال عين صنع بذلك
da mu tafi nan amma yan uwa da muke tare da mu dawo da mu dawo mu dora shekara da mun sauka da mu dawo mu saura su da yin gamin kwabarikin karatu insha Allah Allah ya samu tsari imani ya zira mu da kuma kaɗan da mu da